أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار ما هكا إنواء السلام عليكم ورحمة الله godiya ta tabbata ga Allah maɗaukakin sarki mai kowa mai komai wanda cikin ikonsa da rahamarsa da kuma ƙaddarawarsa ya ƙaddari haɗuwarmu a cikin wannan masallaci na sabuwar tifi a yau talata sha shida ga watan rabi'u sani hijira na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar wanda ya daidai da talatin da ɗaya ga watan Oktoba shekara ta dubu biyu da ishirin da uku miladiya domin ɗorawa daga inda muka tsaya a cikin karatun wannan littafi mai tarin albarka na la ilaha illallah littafin da ya kunshi ma'anar wannan kalma da sharuɗanta da abubuwan da suke warware ta da wani ɓangare na falalolinta wallafar abu abdullah muhammad bin sa'id rislan muna roƙon ubangiji ta'ala mawallafin wannan littafin allah ya sanya masa shi a mizaninsa na kyawawan ayyuka mu kuma ubangiji ta'ala ya jagorance mu zuwa ga karanta daidai da fahimtar daidai da aiki da daidai ɗin da muka karanta kuma muka fahimta. Ubangiji ta'ala ya sa karatun da muke zama hujja ne gare mu ba hujja a kanmu ba. Kakaninmu, iyayenmu, malamanmu, yayu da ƙannai duk wanda suka riga mu rasuwa Ubangiji ta'ala ya musu rahama. Allah ya kai haske makwancinsu. Mu da muke raye kuma marasa lafiyan cikinmu na gida da na asibiti Ubangiji ta'ala ya ba su lafiya. Allah ya sa jinya ta zamo kafara ce gare su. masu lafiyan cikinmu kuma Ubangiji ta'ala ya ƙara mana lafiya ya ba mu ikon aikata ayyuka na alkhairi da lafiyan da ya ba mu. A darasinmu na ƙarshen da muka tsaya a kansa a wannan littafin mun tsaya ne a ƙarshen shafi na talatin da tara kuma ƙarshen sharaɗi na biyar daga cikin sharuɗa na wannan kalma ta la ilaha illallah. Babin da ya magana ko fasalin da ya magana ko sharaɗin da ya magana a kan gaskiya wadda take kore ƙarya asidukul munafi lil kazibi Allah maɗaukakin sarki ya ba mu ikon aiki da abin da muka karanta da kuma wanda za mu karanta za mu tashi insha Allahu a farkon shafi na arba'in daidai shi ne a sharutu sadis sharaɗi na shida daga cikin sharuɗa na wannan kalma ta la ilaha illallah mala yace ash-shartu sadisu al-ikhlasu al-munafi lish-shirki wan-nifaqi war-riya'i was-sum'ati mala yace sharadi na shida shine ikhlasi al-ikhlas tsarkake aiki domin Allah madaukakin sarki ya zamana duk abin da mutum zai aikata a zuciyarsa zai karkade zai cire nufatar kowa da komai ya zama kawai Allah maɗaukakin sarki yake nufata da aikata wannan aikin da ya yi niyya ko zai aikata ko yake aikatawa na alkhairi haka ma kuma abin da ya shafi barin aikata aikin duk wani aiki da mutum ya ji yanzu zai bar shi to ya ji kawai zai bari ne ba don komai ko don kowa ba sai don me Allah maɗaukakin sarki don na ɗaya daga cikin abin da yake ɓuya sai ake ɗauka a wajen aikatawa ne kaɗai. A'a, idan aiki na alkhairi ne kake yi, to shi ɗin ma bayan a wajen aikatawan ka karkaɗe ka cire tunanin kowa da komai a zuciyarka Allah ka nufata, to wajen barin ma idan gabar ka bari ta zo, Allah kaɗai kake nufata. Ban san ko muna tare a nan gabar ba. Kana iya nufatan wani aiki na alkhairi ka da ka yi shi ko kuma kana cikin yi ma. sai wani ya zo ya kawo maka wata matsala ko wani cikas ko wani abu da zai bata maka rai kaji yanzu ka bari hato shi ma anan shirka na shiga idan ka bari dan wani ne ya kular da ni ban san ko muna tare ba dan wani ne ya kular da ni mu bada misali a masallaci liman da muke sallah da shi ana yi yau da gobe yau da gobe a cikin mamu tayi wata ran kawai sai in dauko wani abu sai in bata masa rai da shi sai ji to yanzu limancin ma ya bari dan me saboda ɓata masaran nan da na yi to shi ma ya shiga nan guru barin ina na ɓata maka ra'i da wancan da wancan sun ɓata maka ra'i dama Allah kake yo ba su kake yo ba mu yi ta yi mu yi ta yin ɓata maka ran a banza da ka bari ne danwa dan Allah maɗaukakin sarki Allah ya sa muna tare na haka wajen aikatawa da wajen bari ana yi ne musamman abin da ya shafi aiki na ibada kana yi ne dan Allah kana kuma bari ne dan Allah Allah ya datar da mu. Malam ya ce, A samu al'ikhlas, wanda idan wannan al'ikhlasin ya samu shi ne almunafil shirki, wanda yake kore shirka, da ikhlas ya zo guri kan ai shirka ta fice a guje. Ya ce, Wanne faƙai da kuma munafurci, haka idan dai aikin bawa da ikhlasi a ciki, in dai Allah ake nufi, to munafurci yakan bar gurin. Allah ya azurta mu da ikhlasi. Malam ya ce, Warriya'i da kuma riya. mutum ya dinga ƙoƙarin nuna aikinsa sai suwa ne ko sai wane suwa ne wace sun ga abin da nake yi na alkhairi ne sun yabe ni a kai to idan aka sami ikhlasi zuciyar da ta sami ikhlasi ba ruwanta da wannan sai wane ya gani ya yaba abin da nake a'a mai ikhlasi ba ruwansa dama baya tunanin wane ya gani ya yaba din shi da mai yaban da mai kushewa madu ɗaya suke wanda ya yaba dama bai dan ya yaba ba wannan yaban baya masa tasiri a zuciya ya ƙara gwada shi ya aikata baya yi haka kuma mai suka sukar bata masa tasiri a zuciyarta sa ya ji yanzu bari ya bari dama duk bai dan kowa daga cikin biyun ba Allah ya datar da mu da ikhlasi mala yace wa sum'ati haka kuma da kokarin jiyar da aikin duk kusan abu ɗaya ne amma arriya'u ka nuna a gani as-sum'a kuma ka aikata ba a ganin ba ka zo kana ƙoƙarin sai ka labarta an ji an gano kai mai aikata aiki kaza da kaza ne na alkhairi a yana yiwa mutum ya aikata aiki ya ɓoye ba a gani ba amma ya dage duk yadda da a yi sai an gani sai an gani ko sai an ji sai an ji sai an ji shi mai alkhairi ne Allah ya azurta mu da ikhlasi don mu samu koruwar waɗannan daga cikin ayyukanmu na ɗaya daga cikin abin da ya sa a baya nake tsoron harkar social media akan karatu akwai ciyaman na social media mu Allah ya kara masa albarka malam Mudassir Tahir wallahi da kyar ya gamsar da ni a dauki ana recording din karatun nan saboda yanayin da muka shigo na harkar social media social media ha kawai za ga mutum ya samu a cikin ɗakinsa a kujera ya daga kyamara ya juya ta ya kalla ya ɗauko wata aya a ƙur'ani ko wasu ayo yana ƙoƙarin rere karatu mai daɗi ya ɗauka kuma bari ya tura duniya yanzu gashi shine Allah ya hore wa iya karatun Qur'anin nan wanda a lokacin da ya tura kuma wani na gani zai ce kash kash kash kash wannan kamar ba a gaban malami ya koya ba shi ba ya tura ga ya iya bane to ya tura bai san su waye za su kalla ba ya ɗauka iya ƴan unguwarsu ne a'a ningi ne gaba ɗaya da ta kalla Bauchi ta kalla, Najeriya ta kalla, duniya ta kalla. Ba haka bane yanar gizo-gizon? Duniya ta kalla ƙwararrun makaranta alƙur'ani sai su kalla su ga kai wannan da ina ma a gaban malami ya koya. A lokacin da wani ya ji kai ga wani mai murya mai daɗi wani kuma yana jin kai wannan ba a gaban malami ya koya ba. Kaga ya an ɓata in neman yabo ne. To haka abubuwan. tana nan yanzu ta zama wannan wani faha ta rawa kawai dai ya ga ya kware ko ta kware da iya rawa ta ga wannan rawar ta mata kyau da ta burge masu kallo kawai sai a sa kyamara sai a ɗauka sai a tafi feji na tiktok ko na ina ne whatsapp ko na waye sai a tura duniya ku ga rawan nan na iya wai a aikin banza ma akwai riya a yau a aikin banza ma wallahi akwai riyar suna nan haka ake ta yi wata kuma kawai sabon ɗinki ta yi ta ga ya mata kyau ta saka ta kalli madubi sai ta ji wallahi sai ta ɗauka sai ta tura a tiktok sai ta tura a whatsapp sai ta tura a instagram twitter duk sai ta tuttura saboda wannan kayan ya mata kyau iya kwalliya ma wahi an mata riya haka abun ya bi ko ina ɓangaren ibada da ɓangaren abin da bai shafi ibada ba Allah ya ganar da mu don haka ikhlasi mutum ya yi iya ƙoƙarin duk abin da zai kawai Allah yake tunowa Allah ne ya sa shi ya yi Allah ne ya ɗora masa haƙƙin yi sannan Allah ne ke ba da sakamakon yi idan zai bari sai ya tuno zai bari dan Allah ne yana da mafita a wurin Allah eh ya bari in bai da mafita karka bari ka ci gaba da yi Allah ya datar da mu mala yace wal ikhlasu in an ce shi ikhlasi abinda ake nufi mala yace tasfiyatul amali bi salihin niyyati shine tsaftace ko tsarkake ko tace aiki tasfiyatul amali ka tace aikinka ka tsaftace aiki bi salihin niyya da kyakkyawan niyya an jami'i shawa'ib shirki daga dukkanin wasu surkuna yanki abubuwa ko bangarori na shirka duk wasu bangarori na shirka ka tace aikinka daga wannan abu qala jalla wa ala Ubangiji ta'ala wanda ya ɗaukaka, ya girmama kuma ya ɗaukaka, ya faɗa yana cewa fa'abudillaha mukhlisan lahuddin, a ganin umarni ne, fa'abudillaha ka bauta wa Allah, ka bauta wa Allah, wace irin bauta da ka yi wa Allah, kana ƙoƙarin bautar, kana tunanin wane ya gane kai mai ibada ne, kana da riƙo da addininka, wane ya bi ka ka'iya, su wane su ce gaskiya wane akwai ibada akwai jin tsoron Allah akwai kaza a'a mukhlisan lahuddin kana mai tsarkake addinin gare shi kana mai tsarkake addinin gawa ga Allahu tabaraka wa ta'ala ubangiji ta'ala ce ala ku saurara lillahi dinul khalis tsarkakakken addini wanda aka yi shi domin neman yardar Allah na Allah ne suratul zumar aya ta biyu zuwa ta uku kenan addinin da ba a yi shi ba don Allah ba nawaye kenan na shedan ne ko kuma na wanda kai wani ban san ko an fahimci abin ba lillahi dinul khalis tsarkakakken addini da aka yi don neman yardar Allah to na Allah ne wannan amma addinin da kai dan wane ne in ya ji ya gane na iya in wane ya gani ya gane na iya ko na je na faɗa wa na ni na yi kaza ko ina yin kaza ni mai gaskiya ne ni mai addini ne fa ina da riko da addini ina yin addini da gaske to ka gaya wanan wannan addinin naka ya zama na wana amma wanda kai don neman yardar Allah kuma sai zama na Allah ne sai Allah ya baka lada akai aina daga cikin bala'i da tashin hankali da duk wanda ya mutu yana shirka yana hada Allah da wani a cikin ibada ya cire ikhlasi a ibadarsa zai tarar ranar tashin alkiyama ubangiji ta'ala ce wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura a suratul furqan duk abin da mutum ya ta aikatawa a duniya na alkhairi yayi kaza alkhairi abu kaza na alkhairi abu kaza na ibada na samun lada na samun lada to ranar alkiyama Allah ya ce za mu mai da shi kamar kura a bar daidaitawa idan kura ta taso yaya kan tsaya a guri guda ne ba cewa take ba haka za a yi watsi da ayyukan mutum ranar da kiyama ta tsaya ina sallar an yi watsi da ita ina karatun ƙur'ani an yi watsi da shi ina sada zumuncin ina kyauta ina sadaka ina kaza duk abubuwan alkhairin sai a yi haka da su sakamakon me lokacin da mutum yake aikatawa a tunaninsa dan a yabe shi ne dan a ce ya iya ne dan kaza yayi ba dan neman yardar Allah ba kaga ikhlasi yana da matukar muhimmanci kenan Allah ya bamu ikon yi domin shi sannan kuma lokacin da ake raba ladan bayi idan masu karban ayyukansu suka zo wanda ya ta aikinsa bisa riya bisa shirka a wannan lokacin cewa za a yi ko kuma an zo ana ba da ladar sallah eh aini kullum ina sallah eh an yadda kana yi kullum ina karatun ƙur'ani an yadda kana yi ina sadaka ina sada zumunci ina kaza an yadda za a ce amma kuma fa kayi ne a duniya lokacin akwai alhajiwa ne ko akwai malamwa ne ko akwai ranka ya daɗewa ne ko akwai wace akwai suwa ce da kai ta yi a duniya don su gane ka iya yanzu su da ka koma can duniya ne wajensa ko za ka samu ladanka a wajensa ko a wajensu abinda za a gaya masu riya fa kenan a cikin aiki waɗanda ba su da ikhlasi kaga kenan ba zai zama laifi ba idan muka dunkufa da addu'a ba ɗaukewa a cikin addu'o'inmu cewar Allah ya azurta mu da ikhlasi a cikin ayyukanmu don iya ƙoƙarinmu da himmarmu to shegen yana nan a gefe ko yana nan a gabanmu ma waye shedan ka kalli gabar da aka yi sallah yana gabanka Allah ka fata tun daga alwalarka da komai kana zuwa sahu sai ya zo ya shigo gabanka sai ce kai rere ƙur'anin saboda a ji ka iya yi ruku'in yadda za a gane ka iya yi ka za a gane ka iya wallahi shaidan bai yi ba ƙur'ani ka zo da ka karanta za ka iya a cikin masallaci ne a gida ne eh sai ya zo ce daga muryar kaɗa muryar yadda za a ji a gane ka iya bai tafi da aikin ba ya san ya gama da kai ya gama da kai kyauta da ka yi za ka iya kai da wani ka masa ka masa ka masa ya ce a'a tun da ka yi ai iya kai da shi ka yi wa bai gani ba zo ka tara jama'a kana gaya musu ni na yi wa wani kun ga rigar jikin wani ma ni na saya masa fa kaza ka zan wani ni na saya sai ya zo hi ya bata aikin sai ya bata aikin Allah ya azurta mu da ikhlasi wala ni lokacin kai baka yi niyyar haka ba amma shi dan da zai zo sai ya bata ma sai ya bata ma a karan farko ka nufaci Allah sai ya canza Allah ya mana katanga da shi na haka alalillahi dinul khalis tsarkakakken addini wanda aka yi shi domin yardar Allah to na Allah ne Allah shi ke ba da lada akai waɗanda suka yi saɓanin haka kuwa za a ce su dawo duniya ko za su samu ladansu a wurin waɗanda suka burge ɗin nan kuma zai yiwu ba zai yiwu ba Waƙala ta'ala har ila yau Allah maɗaukakin sarki ya faɗa a cikin suratul zumar ɗin, suratul bayyina, ya ce waƙala subhanahu, wa ma'umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahuddina hunafa, ya ce wa ma'umiru bayi ga baki ɗaya ba a umarce su ba, wa ma'umiru ba a umarce su ba illa liya'budullaha sai dan su bauta wa Allah mukhlisina suna masu tsarkake lahuddina addini gare shi mukhlisina lahuddina suna masu tsarkake addini gare shi kenan wannan ya ishe mu cewar duk wani abu da zamu yi mu yi tunanin wani ya yaba to ba a umarce mu dan wannan ba mu dan mu burge su wane mu burge wane ba a umarce mu don haka ba an dai umarce mu ne kawai don mu yi addinin muna masu tsarkake addinin wa Allah maɗaukakin sarki muna nufatar Allah kaɗai a cikin ayyukanmu sannan kuma huna fa'a suna masu bauɗewa duk wani addinin da ba na Allah baɗin su kangare masa su koma zuwa ga Allah maɗaukakin sarki Allah ya azurta mu da haka سورة البينة آية تبير وقال تعالى ألا مدوك كنسركي هر إلى يويتشي قل الله أعبد مخلصا له ديني Allah yana ba manzansa umarnin da kuma duk ya shafe mu, ya ce, Ƙulka ce Allah, yana ƙulillaha ka ce, Ni kan Allah maɗaukakin sarki a'budu zan bautawa, ko kuma ƙulillaha a'budu, ka ce Allah maɗaukakin sarki nake bautawa, mukhlisan lahu dini ina mai tsarkake addini na gare shi kenan ba kowa zan bautawa ba Allah kadai zan bautawa ina mai kuma tsarkake addinin nawa ga shi Allah madaukakin sarki din suratul zumar aya ta 14 wa qala ta'ala har ila yau Allah madaukakin sarki yace innal munafiqina fi darkil asfali minan nari walan tajida lahum nasira yace lallai munafikai innal munafiqina lallai munafikai fi darkil asfali suna faifayin mafi ƙasa na can ƙasa minan nari na wuta ina ma'ana haka ka hararo ga wuta nan an rura ta wuta ta gaske da aka rura ta ko ka hararo wutar lahira din to can ƙasan ba daga na wuta take ta rurowa ta yi sama ba ya ce to munafukai suna can faifan ƙasa na wutar inda ya fi ko'ina ƙasa walan tajida lahum nasira kuma ba za ka samu mai taimako gare su ba ba za ka samu wani mai iya zuwa ya taimake su ba akwai ne wanda in Allah ya ce sai ka sha wuya kaza ya zo ce sai ya fitar da kai ai ba zai yi ba sai ubangiji ta'ala ce illal ladzina tabu sai waɗanda suka tuba kenan a cikin munafukan za iya samu wanda za su samu mai taimakon dagawa daga Allah, amma menene sharaɗin samun taimakonsu su ma daga wurin Allah su fita daga wannan faifai mafi ƙasan na ƙasan na wuta shi ne tuba sharaɗi na farko, su tuba daga abin da suke aikatawa na munafurcin, na ƙudure saɓanin abin da yake bayyane a tattare da su, sharaɗi na farko. Bayan sun tuba kuma wa aslahu suka gyara ayyukansu suka koma aikata aiki na ƙwarai. da suna yin riya suna yi dan a gani a yaba yanzu suka koma kawai Allah suke nufi da suna kaza suna kaza suka bari yanzu suka gyara mun ji sharadi biyu sun tuba sun bar wancan tsarin nayi ba dan Allah ba sun dawo yi dan wa dan Allah sannan kuma sai suka gyara suka zuciyoyinsu suka gyara niyoyinsu sannan wa'tasamu billahi kuma suka yi riko da Allah wa'tasamu billahi kuma suka yi riko da Allah maɗaukakin sarki wa akhlasu dinahum lillah ga mahallu shahid sannan suka tsarkake addininsu domin Allah wa akhlasu dinahum lillah suka tsarkake addininsu domin Allah maɗaukakin sarki Allah maɗaukakin sarki ya datar da mu riyan ta wuce yadda mutum yake tunani kai zaka ga abun kamar mamaki wanda bai kai a masariya ba ma a yi aiki don a burge shi ba ma yaka ga wani shi kuma jarabawarsa wai shi yake yin aiki don ya burge ba san ko yana faruwa ba to wani za ka ga wani budurwa ce kawai zai yi amma saboda tsarin ta kaza ne to dai iya kokarin sai ya burge ta ta wannan tsarin nata da ya gani kuma akan aikin ibada fa wanda kai kuma yaka gan daura ma ita a kafa aka yi da ka fusge da gudu ka ruga da gudu amma shi yanzu bari ya ta ƙoƙarin hatta aikin ibadarsa bari ya burge ta bari ya burge ta Allah ya ganar da mu wa akhlasu dinahum lillah kuma suka tsarkake addinin su domin Allah wani kuma malamin sa ne abin shirkin sa hatta masallacin ba zai iya kokari ne kar ya misin saboda kar malam ya ga bai zo masallaci ba malam ya masa shaidar shi waye kullum da shi ake sallah shi ba abin da yake zuciyarsa da ya wuce wannan mala ya masa shaidar kullum muna tare da wani yana da ibada to shi shikenan ya samu ladan ibadarsa ba wai dan Allah ya masa shaidar kullum yana yi ba ai kaga akwai hasara wani kuma ogansa ne wani ma abokinsa ne Allah ya ganar da mu wa akhlasu dinahum lillah sai ubangiji ta'ala ce fa'ula'ika ma'al mu'minin to lalle masu irin waɗannan siffofin waɗanda suka tuba daga aikata munanan ayyuka ko kuma aikin da ba na Allah ba suka koma yi dan Allah suka gyara ayyukansu suka yi riko da Allah suka tsarkake addininsu domin Allah to waɗannan suna tare da mumine Allah ka sanya mu cikin mumine suratul nisa'i aya ta ɗari da arba'in da biyar zuwa ta ɗari da arba'in da shida ayoyi biyu ne ko arba'in da biyar da kuma arba'in da shida Allah ya sa gurin na yi mana tasiri ta yadda da aka fahimci wannan babu mahimmancinsa kaga malam kawai alugudan ayoyi dinga yi tun daga farkon wannan ɗin har zuwa nan gurin kuma wallahi ayoyin da suke magana akan ikhlasi malam tsamowa yayi ya tsakuro ne ya tsakuro ne saboda mahimmanci na ikhlasi a cikin aiki shine kuma tushen aikin kawai dama a ka'idar aiki a musulunci karɓansa a wajen Allah maɗaukakin sarki abu biyu ne zuwa uku na farko a samu aikin ya samu stamp daga Allah da kuma manzonsa sallallahu alaihi wasallam bi ma'ana Allah ne ya yadda a yi manzon Allah ya yadda a yi to Allah ne ya yadda a yi ya aiko manzon Allah ya karantar da mutane ga yadda za a yi jama'a muna tare in dai dukkan aiki yana da kyau a ido eh yana da burgewa eh yana kama da ibada eh amma in ba Allah ne yace ayi ba to sunansa bai amsa sunansa aiki na ibada ba jama'a muna tare zaka iya samun abun a cikin ibada ne amma kuma ba haka Allah yace ayi ba misali ba sallar asuba muka yi ba raka'a nawa Allah ya umarta a yi raka'a biyu sai wani ya zo ce shi tsabar kwaɗayinsa da addini tsabar san Allah da yake da san manzon Allah bari kullum in ya zo asuba ya ninka ya yi hudu don ya fi ku samun lada ya fi masu yi bibiyu samun lada yaya kaga ya aikin banza sai ya tashi a iska wani kuma ya zo ce kai ni fa ɗaya ma dan na yi raka'a ɗaya dan na yi saboda kawai ɗaya dai saboda wani dalili nasa sai ce ni ai tunda bani da lafiya ma raka ɗaya dan nayi ai Allah ya ga bani da lafiya ne Allah dai karba mataki na farko haka Allah ya ce ayi daga cikin sharuɗan karban aiki na biyu kuma shine haka Allah ya ce ayi to kuma dan Allah zan yi dan Allah zan yi kaga shine ikhlasi din ka tsarkake zuciyarka ka tsarkake niyyarka ba dan kowa da kai ba sai dan neman yardar Allah tunda Allah ne ya ce ayi kuma dan shi da kai na uku shine sai a samu almuwafaqa dacewa da karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan koda zaka samu aikin Allah ne yace ayi kuma ya turo manzon Allah ya karantar da yadda za a yi sai kai aikin ba irin yadda manzon Allah ya karantar ba shi ma ya tashi a iska dole sai kai irin yadda manzon Allah ya yi saboda Allah ya turo manzon Allah ne shine mai koyar da yadda za a yi kenan kaga idan ka kuskure yaya zaka yi shiririta ne Allah ya ganar da mu mala yace faja'ala ta'ala sharta kaunihim ma'al mu'minin an yukhlisu dinahum lillah sai Allah madaukakin sarki ya sanya faja'ala ta'ala sai Allah madaukakin sarki ya sanya sharta kaunihim ma'al mu'minin sharaɗin kasancewarsu tare da muminai ba ya ce fa'ula'ika ma'al muminin ba ya ce to an yi kulisu dinahum lillah shi ne su tsarkake addininsu domin Allah wannan shi ne fa sharaɗin da zai sa ka zama cikin muminai kaga wannan ya ishe ni ma'auni daga yau har ƙarshen rayuwata kenan duk abin da nake yi ina tsarkakewa don Allah nake yi to ina jin ƙanshin insha Allahu zan shiga cikin muminai kuma haka ya kamata ka yi haka ya kamata ki yi haka ya kamata ku yi haka ya kamata su yi haka ya kamata mu ma mu yi mu dinga auna ayyukanmu duk aikin da muka yi na ibada mu dinga auna shi da cewar mun tsarkake zuciyarmu mun yi dan Allah to in dai muka samu yaƙinin mun yi dan Allah to insha Allah muna jin kanshin kasantuwa cikin suwa muminai insha Allah amma idan na gano na zo na yi wa wani kyauta ko na tara mutane na yi ta musu sadaka sai da na zo na auna sai na gano kawai so nake a unguwarmu a ce ni fa ina yawan yin sadaka to an samu matsala na gano in ji ƙanshin kasantuwa cikin muminai ma bata taso ba amma da na zo na tara suka yi layi wancan layi ɗari suka yi daga nan har gada ko har babaldu ina ta bin su da sadaka amma a zuciyata dan a ce ni me yi ne to ya tashi a banza amma idan yara uku ne ko mutum uku ne suka yi layi na ba su a zuciyata ina hararo Allah ne ya umarta kuma dan Allah ya bani ladan abin da na yi ne to shi kenan sai wannan ya zama karɓaɓɓe duk wancan mai yawan sai ya tashi a iska kenan ya zama ma'auninmu na duk abin da muke aikatawa mun yi ne dan wa dan Allah maɗaukakin sarki dan Allah maɗaukakin sarki jama'a mu kula da wannan gabar wani ba ma yaban mutanen ba wani kuma kawai kuɗi yake nema me yake nema kawai kuɗi a bashi kuɗi kawai yayi ne aikin na ibada ne fa amma lokacin da yake yi dan wanan ya ji ko dan suwana su ji don su samu wani abu su bashi kawai don a biya shi ko don ya samu wani abu na duniya ka gai hasara ta kai hasara me yasa saboda ni har yanzu ban ga kuɗin da ake binne mutum da shi ba akwai ne mu da addinin mu babu kuɗin da wai dan kana da shi in ka tashi mutuwa kai ibada dan a baka kuɗi ko dan a biya ka an baka kuɗin za ka yi ta cinsa har kuma ya zo ka tafi abin ne ka da shi ba dama ma jama'a su baka abin da zaka shekara goma kana ci duk wanda zaka yi wani aiki na ibada ka ce biya wallahi ba zaka shekara goma kana cin wannan abin ba wani ma a kai sa'a ya kai ka sati sa'a da ka yi ya kai ka sati guda kana ci ya kare to ka dauka wanda har mutuwar ka ba zai kare ba idan ka mutu za a kai ka da shi kabari haka zaka bar shi a nan duniya to nufaci Allah kawai kyale mutane da kudin su ka nema a wajen Allah shikenan kawai kar aiki na ibada ka ji kana hararo za ka samu kaza za ka samu kaza za ka samu kaza kuskure ne katon kuskure Allah ya azurta mu da kiyaye haka mala ya ce faman qalaha zahiran duk wanda ya faɗi wannan kalmar a bayyane walam yakun mukhlisan sannan kuma bai zamto mai tsarkakewa ba falaysa huwa ma'al mu'minin to shi baya daga cikin mu'mini duk wanda ya faɗi kalmar la ilaha illallah babu abin bauta da gaskiya sai Allah ko kuma ya aikata wani aiki na ibada amma kuma walam yakun mukhlisan bai zamto mai tsarkakewa domin neman yardar Allah yayi ba falaysa huwa ma'al mu'minin to shi baya tare da mu'minai iyazan billahi iyaza mala yace bal huwa yace ba ma haka ba shi ma'al munafiqin yana daga cikin munafikai Allah ya tsare mu allazina hum fi darkil asfali minan nar wadanda su ne suke karkashin faifai mafi kasa na wuta Allah ya tsare mu daga haka dan haka fala budda min al ikhlas fi la ilaha illa Allah mala yace babu makawa game da tsarkake aiki wajen fadin ko tsarkake niyya wajen fadin kalmar la ilaha illa Allah la ilaha illallah jama'a mu kalli gurin nan babu me makawa wajen tsarkake zuciya wajen faɗin la ilaha illallah kaga wani yana masallaci yana ta la ilaha illallah din sa la ilaha illallah la ilaha illallah wani kuma yana gida wani a majalisar sa shi da ka ce dan wa yake da ka zata masa zaton dan Allah yake amma ka san wani idan ya zo kawai yana wucewa wajen waɗanda yake ganin a fahimtarsa su ba su da fahimta irin tasa zai daga murya ne ma dan mu kullar da su wane ne su ba sa san la ilaha illallah yana faruwa kawai ji zo sai ya zo ne kawai ji a dan mu su wane ba sa san an ce masa an ce masa ne fa an dora shi akan su wane ba sa san zikiri ba sa san ambatan Allah dan haka bari ya daga murya dan yayi me bari ya kullar da su eh bari ya kullar da su la ilaha ko he daga murya su ji makiyasa ba makiya zikiri da aka ɗora ka akai musulmai ‘yan uwanka ba, a'a, waɗanda ma ba musulmai ba, ka zo kusa da su kana ɗaga murya ina la'ilaha illallah don su ƙule kafirai, to ka yi don ka ƙular da su ne. Idan kiyama ta tashi za ce je ka wajen waɗanda ka yi don su ƙule ko za ka samu ladan la'ilaha illallah ɗin da ka yi ta faɗa a wurinsu, zai samu ne? Ai, idan ka zo wurinsu ma dai kuma su ji to an zo wurin su ma zubar su dafe ka. tun da dama ka idan ka kular da su ne su ma yanzu bari su yi su kular da kai to mi hattara mi hattara dan kiyayyarka da mutum kar ta hana ka kai addini dan Allah soyayyarka da mutum kar ta hana kai addini dan Allah ina ma'anan kiyayya ta hana kai domin Allah kai dan ka kular da wani soyayyarka fa kai dan ka burge shi duk biyin kar ka yadda jarabawa ta shiga akai Allah ya tsare mu daga haka na haka fala budda min al ikhlas fi la ilaha illa Allah bi Allah ya qasida bi qawliha ta yadda kar mutun yayi nufi Allah ya qasida kar ya nufata bi qawliha da fadin wannan kalma ta la ilaha illallah din tama'an min matami'id dunya don kwadayin wasu abubuwa na kwadayin duniya wala riya'an wala sum'atan haka kuma kar ya nufi nuna wa mutane aikinsa ko jiyar da mutane aikinsa na alkhairi kaji kawai in kai alkhairi ma kai ba so kake sai ya fito fili an gani ba kai dai burinka Allah ya yarda da shi a matsayin aikin alkhairi ya rubuta ma aikin da kai na alkhairi ran kaza ga watan kaza damuwarka Allah ya rubuta kai wannan ka same shi a lahira wa an abi hurairah radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه رواه البخاري ما ليتي أنكر حديثي دقى أبو هريرة أمنتم الله تبت قريش ياتي أبو هريرة سكتري لمنظن الله صلى الله عليه وسلم وند منظن الله صلى الله عليه وسلم ييرددشي تمام يماكن قرن katibu wahayi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam marubucin wahayin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam sakatare na manzon Allah idan kana tare da sakataren ka office sai ka gano yana ha'intar ka yaya ai in baka sa a daje maka shi ba in baka da damar dajewa appointment ne ya kawo shi me zaka yi daga karshe zai zama hoto haka ne duk wani abu da za a rubuta ma zaka yi daka ci gaba da bashi ya rubuta in yana ha'intar ka tsallake shi da ka yi sai ka yi rubutunka da kanka to manzon Allah ya yarda da shi abu huraira Allah ya datar da mu abu huraira ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce as'adun nasi bi shafa'ati mafi rabautar mutane da cetona mafi rabautar mutane a cikin mutane da suka rabauta to wanda ya fi kowa rabauta da cetona يوم القيامة رانا القيامة شيني من قال لا إله إلا الله duk wanda yace la ilaha illallah ya faɗa ba dan ya kular da wani ba ba dan ya burge wani ba ba dan wani yace shi ma yanzu yana dagewa da zikiri ba a'a khalisan min qalbihi yana mai tsarkakewa a zuciyarsa yana mai ikhlasi a zuciyarsa wannan shi yafi kowa dacewa da me ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yafi kowa rabauta da shi Allah ya azurta mu daga cikin masu fadin ta khalisan min qulubihim rawahu al-bukhari wa imam al-bukhari rawaito wannan hadisin haka kuma wa an utban ibn malik radiyallahu anhu qala an karbo daga utban dan malik amincin Allah ya tabbata gare shi yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna Allah qad harrama 'ala an-nari lalle Allah ya haramta wa wuta inna Allah qad harrama 'ala an-nar lalle Allah ya haramta wa wuta ba ita ba wanda aka haramta mata dinnan waye man qala la ilaha illa Allah duk wanda ya dinga fadin kalmar la ilaha illa Allah yabtaghi bi zalika wajha Allah yana mai neman yaddar Allah da hakan jama'a mu ji sharadin yana mai neman yardar Allah da faɗin wa la ilaha illallah kenan ba yana faɗanta don ya kular da wasu da aka ce masa su wani fa ba sa son zikiri wani ma baya son zikiri ƴan kaza ba sa son zikiri shi bai yi don ya kular da su ba ya yi don neman yardar Allah wani kuma da ya ce masa yana so mu muna so bai yi su ma ɗin don ya burge su ba a'a ni ban yi dan na burge malam ba dan na burge wali na ba shehi na ba wane ne ogana ya gane ni ina da yawan la ilaha illallah a'a don neman yardar Allah. Akhrajahu al-Bukhari wa Muslim, Imam al-Bukhari da Muslim ne suka rawaito shi. Jama'a muna tare? Ina ga shine ƙarshen sharadi na shida, insha Allah kuma za mu tsaya a kansa. Sai dai ku kula nan gabar hadisan guda biyu da ya kawo a nan shafin. Abu Huraira nan kuma Itban bin Malik. Sai na tsaya na maimaita magana akan Abu Huraira, akan Itban bin Malik kuma ban maimaita ba. Me yasa? abu huraira na ce na maimaita matsayinsa a wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me yasa ban maimaita akan wannan ba saboda shi bai da matsayi a wurin manzon Allah a'a shi wancan akwai wanda su a yadda aka karantar da su akwai wanda aka samu kuskure dan kuskure ne na karantarwa kuskure ne na fahimtar tarihi jama'a mu fahimci gurin ka ba wa dan uwanka musulmi uzuri ba dan san zuciya ba a ba mu dauka san zuciya ba ko da gangan ba a'a kuskure na fahimtar tarihi suke ganin abu hurairar ma dan wuta ne ba mutumin kirki ba ne jama'a muna tare shi yasa sai na maimaita matsayinsa a wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon yin aiki domin sa ubangiji ta'ala ya karba mana ayyukanmu akwai matsala insha Allah sai Allah ya kai mu rana sati na gaba kenan nas'alullahi al-karim al-mannan أن يهدينا الصراط المستقيم وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك